بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأصلى المقتدس بالملك العز الأحمى الزاهر لا تخيل ولا وحمى الباذل تكدسا لا أدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسداد الذين قاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبطال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala ne ba mu dama da aran lokaci bisa dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi wanda maulamu shekul islami wa sa'adatul anami ya rubuta wanda kullum nake faɗa nake nana ta nake tashi littafin ruhul adabi littafi ne da aka rubuta da nuna ma al'umman musulmi nuna ma al'ummar musulmi yadda za su yi don saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya. A wannan rana ta Juma'a biyar ga watan biyu, shekara ta dubu biyu da shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam wanda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan Juma'a da Saniya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan shine karatu je a jerin karatu kanmu shine karatu na arba'in da biyu a to ɗazu wani ɗan uwa ya kira ni yake gaya min cewa da Allah sun yi magana da wani ɗan uwa da ya tura yake ɗan tura mai karatu kan da muke yi a Ghana sun yi magana da shi cewa da Allah shi ya kasa fahimtar a baiti na nawa ake saboda in ba kuma tabbatar da muka karanta baiti muna ta jawabi ne ya ce ya kasa fahimtar cewa a baiti da nawa ake da Allah a rika dan faɗin namban baitin da ake yi kuma a dan faɗi baitin ko da kuwa ba kan baitin za a tashi ba ma'ana za a yi za a ci gaba da jawabi ne to a faɗi kan baitin da za a tashi to shine daga to da hakan ne to ya kamata mu rika faɗin mu daga maimaita baitin duk da yake dai mun riga mun fassara shi bayani muke yi akan shi in yan uwa ba su manta ba muna baiti na arba'in da tara ne inda shi yake mana magana akan cututtukan da ke cikin zukata to sai na ce to kafin mu shiga magana akan zukata bai tun da yake salisu wa irfanu halin nafsi min qadriha wa qaidiha wa dasi a wannan baitin muke na 49 to shine sai muka dauko bayanai akan abubuwan da sukan tsare bawa gabarin saduwa zuwa ga Allah sai muka fara bayani akan abin da ya shafi duniya muka yi bayani akan abin da ya shafi shaidan muka kuma yi bayani abin da ya shafi sha'anin halitta muka ce su ne abubuwan da ke tsare bawa gabarin tafiya zuwa ga fadar Allah. To a nan ne muka ce lalle muka zo magana akan zuciya abin zai fada duk da yawa. Saboda ne ne saboda duk tafi su tasiri a cikin abubuwan da ke hana bayi zuwa ga Allah. Duk zuciya tafi su tasiri. To sai muka ce su kuma dama su faye limamai ne jagorori ne na gyaran zuciya. Allah subhanahu wata'ala ya azurta su sanin cututtukan da ke zuciya da kuma magungunan da ake sha don warkewa daga cututtuka. Saboda ne ne saboda kamar yadda kullun nake faɗa nake nanatawa Allah subhanahu wataala ya gaya maka in ka je mai lahira da zuciya cike da matsala to akwai matsala in ka je wajen Allah da zuciya cike da matsala a wajen Allah to fa akwai matsala in ko ka je ma Allah subhanahu wataala da zuciya wankarkiya to shikenan lami lafiya za ku zauna a za ka samu Allah subhanahu wataala dan ne dan kamar yadda kullun nake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya zo mana da shi bai bar duniya ba duk sai da ya gaya mana abin da zai amfane mu shugaba bai bar duniya ba sai da ya gaya mana duk abubuwan da za su cuce mu saboda haka annabi ya gaya maka ta ko ko Allah ya gaya maka ta harshen annabi Muhammadu cikin ayar alkur'ani wadda ba ta da bukata a ce wannan sahihi ya ce ko ba sahihiya ba shi alkur'ani ya fi karfin a ce sahihi ne ko ba sahihi ba ne shi yasa ba za ka zo za ka karanta fatiha sai ka ce haddasana wani an wani an wani qala alhamdulillahi rabbil alamin alkur'ani ya fi karfin wannan me yasa dukkan sahabbai sun roshi alkur'ani duka sannan kuma dukkan kajiai suka roshi alkur'ani daga sahabbai shi yasa bai da bukatar isnadi shi qur'ani bai da bukatar isnadi dan me dan shi mutawatiri ne kunzumin sahabbai ne suka ruwaita su kuma kunzumin tabi'ai suka ruwaita daga gare su har dai zuwa kan mu a wannan lokacin yanzu misali a iya sabon gari aka ce kan lissafa iya alarmun mun da ke sabon gari an baka katon aiki iya sabon gari kawai ballantana a ce maka kaduna state ballantana a ce maka najeriya gaba ɗaya ballantana a ce a duniya gabaki ɗaya babu littafin da Allah ya hore shi wajen haddacewa irin alkur'ani to ballantana kuma a wannan zamanin na ainihin da shi ibrahim kasa shi addu'a da yake na a a wajen allah ya ce allah na roƙonka in dai zaka bani karama yadda kake ba wa ya karama to ina roƙonka bani karama haddace littafin ka ya zama mai sauki a zamani na shi yasa ka bai gaisa da rama ga sunan kafin da su samu nasu alkur'ani ina da ina ake ta tafiya to amma yasa ne allah subhanahu wataala sai zamanto Allah subhanahu wataala ya yassare haddashi to a cikin alqur'anin da Allah ke faɗa cewa yau mala ya fa'u malun wala banunun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar alkiyama duk abin da ka je da Allah da shi in dai zuciyarka da matsala to akwai matsala shi sa sai jagorori suka dukufa akan ilimin da zai gyara zuciyar bayan Allah dan su sadu da Allah lami lafiya a muna magana akan batun ainihin mai hikamu inda yake mana magana ya zuciya take haskakuwa sai ce to kala fil hikami ibn abdullahi al-askandari ya fada cikin hikamu a cikin hikamu shi wanda yayin shi na tasawuf yace kaifa yushriku qalbun suwarul akwani munqadi'atun fi mir'atihi yace wata yaya ne zuciya za ta yi haske ta wani hali ne ta kaka kake tunanin zuciyarka za ta yi haske yace suwarul akwani munqadi'atun fi mir'ati al-hari surar halittu sura halittu halittu ne kawai suka ɗamfare a cikin zuciyarka kai zuciyarka ba ta zartuwa zuwa hasken hangen hasashen da suke fadar Allah ban abin da yake faruwa zuciyarka kawai a halittu ne suka tsare ta kawai ita bata bar da'irar halittu ba halittu ne suka tsare ta wato ita zuciya kamar yadda malam zai gaya mana ibnu ajiba zai gaya mana ya take to saboda ka sai ibnu ajiba yake son ya fassara mana wannan baitin qala al-allamah ibnu ajiba Allama Ibn Ajiba mai tarihi kanmu ya ce, Ja'alallahu kalbar insani kal mir'ati saqirati. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciyar mutum ne tana kama da madubi, madubi wanda yake mai tsananin haske. Oh, an kashe. To ko kun goce. Na'am. baya yi. Na'am, ya yi. Sai ƙalar Allah Ibn Ajiba, babban malami Ibn Ajiba sai ya faɗa cikin sharhin da yake ma hikama Ibn Ana Ibn Aba'illahi al-Askandari. Yace da Allah kalbar insani kalmir atin saqilati. Wato Allah ya sanya zuciyar mutum tana kama da madubi mai haske, madubi wanda yake mai mai tantsi, yanfabi biha kullu ma yuqabiluha. Idan ka dauki madubi, ka kana fuskantar fuskarka da shi za ka ga fuskarka ta fito a ciki to haka zuciya ta ɗan adam take tana da haske tana da shekin da duk abin da ya fuskance ta duk abin da ta ɗamfara da shi duk abin da ya fuskance ta to yana ɗamfara a cikin ta ne na walaysa laha illa wajhatun wahidatun ita kuma fuska an zuciya fuskar ta guda ɗaya ce tana da fuska ɗaya ne da nan wannan fuskar ne take fusgo duk abin da ya fuskance ta ko ta fuskanta dan ana fahimta to fa idza arada Allah fa idza arada Allah inayatal abd idan Allah subhanahu wataala yana so ya kebanci bawa idan Allah subhanahu wataala yana son ya fuski bawan shi ya maida shi nashi idan Allah yana son ya fuski bawan shi ya maida shi ya maida zuciyar shi ta zama to ta tare a fadar shi to ashghala fikratahu bi anwari malakutihi Allah ya shagaltar da tunanin bawan da hasake da suke fadar Allah shine anwarul malakut Allah ya haske shagaltar da tunanin bawa da hasaken da suke fadar Allah wa asrari jabarutihi da kuma sirrikan da suke jabarutu na Allah subhanahu wataala walam walam yu'allik qalbahu bi mahabbati shay'in min al-aqwan al-zulmaniyyati Allah ba zai rataye zuciyar wannan bawan da son wani abu na daga cikin abin da ya shafi halittu waɗanda suke gaba ɗayan halittu duhu ne ba has- ba haske bane ba Allah ba zai dan fara zuciyar shi wajen soyayyar halittu wal khayalatil wahamiyati da kuma zace-zace Allah ba zai rataye zuciyar shi akan zace-zace wanda zata kawai na na koko a tunane tunane na zata zata duk Allah ba zai mai haka ba to idan Allah ya fuski bawa to fandaba fi mir'ati qalbihi anwarul imani hasken imani sai dan fare a cikin zuciyar bawa din wal ihsani da haske na maqamul ihsan idan suka dan fare a cikin wannan zuciya na bawa wa ashraqat fiha aqmaru tauhidi watanni watanni na kadaita Allah watanni na sanin Allah sai su ta haske wal wal wal a cikin zuciyar bawa am anwarin anwar akmaru tauhidi wa shubusul irfani rane ku ba rana irin wannan da take fitowa ta fadi a ayyan ba a rane ku na sirrin sanin Allah sai zama to suna sheki suna walwali suna haske a zuciyar bawa wa idza arada Allah ta'ala khizlan khizlan abdin bi adlihi idan ko Allah yana son ya tabar da wani bawa ta hanyar adalci shi in Allah yana son ya tabar da bawa ya za ya sace zaman to tababbe a sararre um wa hikimatihi Allah yana son ya tabar da bawa da hikimar shi to mai zai yi asgala fikratahu bil akwan zulmaniyati sai Allah ya shagaltar da tunanin bawa kawai tunaninsa zai kare ne a cikin tunanin abu dan na ga abubuwan nan suke amma ga mukullin abu da man suke Allah zai shagaltar da tunanin bawan ne kawai gaba ɗaya tunanin bawa zai kare ne cikin halittu kawai zai kare ne a cikin halittu masu duhu wacce wa shahawatul jismaniyati da kuma sha'awa sha'awa irin na ciki wato in Allah na sanya tabar da bawa ya tashi ya asara gaba ɗaya zai tattara tunanin bawan ne cikin sha'awar kawai ya zai ya gyara jiki ya zai ya ya tabbaka wasu abubuwa waɗanda za su amfane shi a duniya kawai damuwarsa ya zai ya gyara zahirinsa burin shi kawai ya ci abincin da yake so mai kyau irin wanda yake so yake sha'awa burin shi ya sha abin da kawai yake so mai kyau mai daɗi irin wanda yake sha'awa burin shi ya zauna a gida da yake so kawai mai kyau mai ban sha'awa burin shi ya sa tufafi mai kyau mai ban sha'awa burin shi mata ya kyawawa waɗannan gaba ɗaya sai Allah ya shagaltar da tunaninsa a ƙarƙashin waɗannan to idan aka yi rashin sa'a Allah subhanahu ta'ala bai buɗa mai hanyoyin da zai samu waɗannan abubuwan ta hanyar halas ba to sai ta fafutuka ko ta hanyar haram sai ya samu ya ji yadda ainihin a jikinsa daɗi ya ji yadda zuciyar shi ya ji yadda ainihin jin zuciyar shi daɗi amma irin na duniya to in kaga Allah ya ma bawa haka to Allah yana nufin ya tabar da bawan ne da da irin adalci na Allah da hikimar Allah to idan Allah ya ma bawa haka to shikenan faddaba tilkal akwanu fi mir'ati qalbihi ana nan sai kaga waɗannan abubuwan gaba ɗaya kawai tunani tunanin wannan bawan sai ga gaba ɗaya zuciyar shi ta ɗamfara akan waɗannan abubuwan na halittar duniya waɗannan kayan sha'awa waɗannan kayan ƙawan kayan akalatun na duniya sai kaga yana fafutuka daren shi da ranar shi bisa ƙoƙarin ya zai ya tabbatar da waɗannan abubuwan a tare da shi wannan bawan in kaga bawa ya zama ka to Allah yana nufi ya tabar da shi da adalcinsa wato ba ana nufin cewa jin daɗi na duniya yana hana bayi su kai wajen Allah bane a kuma ba wannan bane abin da ke din dan ne dan Allah subhanahu wataala yayi yayi annabawa waɗanda suka ba su kuɗi masu wadata misali ga annabi Ibrahim ra'am safi yake yanka mu baki idan sun je gidan shi kai ka san ba talaka bane kuwa idan baki guda biyu fa sai a yanka musu sa to ka san ba talaka bane ga annabi Sulaiman wanda da zinare yake yin yake yin dandamali sai dai abin da ake nufi ka gane waɗannan abubuwan dukkaninsu ba su tamfara a cikin zukatan waɗannan bayan Allah ba ba su tamfara zuciyarsu babban zahirin zuciyar ce Allah ya ba su a hannu amma zuciyarsu tana rataye a fadar Allah subhanahu wataala lala na fahimta to shine a fan hadabat bi zulmatil kauniyati wa suwari wa suwariha al khayaliyya to sai zuciya ta zama to ta samu hijabi an kange ta da sura kawai na halittun Allah da kuma ainihin surori na abubuwan da suke kawai masu gizo gizo kawai masu gizo abubuwan da suke gizo duniya ba ta wuce ba kawai abu ya maka gizo ba kawai sai dai ka farka ka ganka a kabari kawai an san dai abu ya ma gizo ka dan ganci har haka to faɗin gaba ɗaya duniya da rayuwar cikin ta duk ba ta wuce haka ba sauraka bayan Allah kullum suke kokarin su kora bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ka yadda mu bi ka sai su kanke zuciyar an israki subutul irfani gabarin zuciyar ba za su karba haske na sanin Allah ba wa anwarin imani ba za su karba haske na imani ba fa kullama tarakamat fiha suwarul ashiya'i inda masa nuruha to duk sa'an da zuciyar ta ci gaba da ainihin surorin halitta surorin halitta suna ɗamfara a zuciyarta ko suna ɗamfara a cikinta to hasken zuciyar kuma sai ya rinka shafewa ya rinka shafewa washatta hijabuha kange wata gabarin zatin Allah gabarin fadar Allah sai zamanto yayi tsanani fala tara illa hissa sai ga ita wannan ne wannan zuciyar ba abinda ilansa zai iya gani ba abinda zuciyarsa ke iya gani sai abinda yake nan duniya sai abinda kawai waɗannan abubuwan ke iya gani misali ba zai iya tabbatar da cewa akwai komai ba sai abinda idan shi zai iya gani sai abinda hancin shi zai iya shishaka ko abinda zai iya dandana da baki ko ya taba da hannu amma duk abinda yake bayan wannan sai kaga bai yarda da shi ba kuma bai bai mai da hankalinsa zuwa ga gare shi ba wala tatafakkaru illa bil sai ga mai wannan zuciya baya sa zuciyar ba ta tunanin komai sai abin da yake kawai na zahiri abin da yake na zahiri a famin ha ma ya sabi hijabuha wa yanda misu nuruha bil kulliyati to akwai daga cikin zukatan da hasken zai ta kafewa har ta koma ma tana musun hasken ma gaba daya ta ce bata ma yarda da hasken ba a nan ne sai malam ya ce to a wannan ne fatin kiru wujudan nuri din asadihi a nan ma sai gaba daya zuciya sai ce musun samuwar haske gaba ki daya malam yace to wannan matsayin wa huwa maqamul kufri wal iyad billahi wannan shine matsayi na kafirci wato shi shi kanshi kafirci tamfarewan sharka da da suke tamfarewa a zuciya suna lalata zuciya suna lalata zuciya su suke tattara su yawa su yawa sai su tamfare su kai mutum har zuwa ga matsayin kafirci Allah shi kiyaye mu tabewa wal iyad billah malam ce Allah ya tsare mu wa minha ma yaqillu sadaha akwai kuma zuciyar da a'a wannan amsa kowanne duhun hijabi zai yi sauki a cikin ta wayar ruku hijabuha zai hijabin zuciyar zai yi sauki fataqirra fataqirra bin nuri wala tushahidu za ta tabbatar cewa lalle akwai haske lalle akwai Allah lalle akwai abun da Allah ya girmama bayan yin shi da shi amma zuciyar ba za ta iya ganin haske ba saboda mene saboda matsayin ta bai wuce cika makin ainihin cika cika me zan ce cikon gari kawai dalili bai zuciyar kawai abin da ya iya yi kawai bai wuce abin da kawai yake yi na yau da kullum waɗanda bai ɗauki ne waɗansu waɗansu ayyuka da za su rika fuskar zuciyar shi zuwa ga Allah ba kawai a takaice wato mutum ya zama to bai kallafa wa kansa wasu ayyuka da za su rika fuskar zuciyar shi zuwa ga Allah ba to zuciyar za ta ɗamfara za ta yadda akwai haske amma ba za ta iya ganin shi ba wato idan zuciya ta cika da haske to shi ne sai ka ga mai zuciyar yana wani irin tasarrufi abin sai ya ba ku mamaki anan ana zaune a duniya sai a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana sallah sai a ga kaman yayi gaba kuma haka yayo baya a sai a idan da sallah sabai su tambaye shi me kake gani me yasa muka ga kai kaza sai ce ai muna sallan nan ne sai na ga ainihin an nuna min aljanna da duk abubuwan da ke cikin ta duk aljanna da duk abubuwan da ke cikin ta kamar ma in tsinko wani dumbuke na ƴaƴan itacen aljanna in kawo muku nan shi ku ta a duniya to me yasa saboda gaba ɗaya zuciyar gaba ɗaya ba halitta take kallo ba ta tare a fadar Allah sai Allah ya girmama ta da surrukan da ke fada haka nan almajiranki sai ka sa Abubakar ga shi zai ba duniya ne ma Aisha wasiya kin ga na baki kyauta baki karba ba in na miki kyautar nan fa za ta zamo gado ah kin ga kuma ku biyu ne maga za ku zama ku uku ne magadana ha shi ita kuma a lokacin ɗa ɗaya ta sani sai yake sai take tambaye shi to wace ce wane ne na ɗayan mai gado take a ai bintu kharija matana tana da ciki kuma ina ganin mace za ta haifa ba fa wani gilas abubakar ya sa ya duba irin na likitoci ba sai ko abubakar din yarsa kuma aka zo aka haifi aka haifi mace Allah subhanahu wataala ya haska zuciyar imamu abubakar sai ya hango abinda ma ke cikin mahaifiyar mahaifan matan shi me yasa saura Allah ya haskaka zuciyarsa dan me zuciyar ta tare a fadar Allah ko ko Umar yana huduba a mimbari a Madina sai ya sai Umar yana cewa aljabala aljabala ya sariya aljabala aljabala ya sariya kai sariya kai waje da dutse kai waje da dutse ah a cikin huduba fa yana kiran sunan wani yana cewa kuma yayi waje da dutse hausa sa bai suna ta ko to ko ya samu taban hankali ne Ali ya ce a bari ya idar da sallah a idar da sallah sai a tambaye shi aka yi da sallah sai ake tambayin imamu abubakar a imamu umar faruk cewa kana sallah mun ji kana cewa ai wajen dutse ai wajen dutse yace eh na aika tariyar zuwa yaƙi ne a wajen yaƙin sai nake hangen su sai nake hangen su a wajen yaƙin ga shi kafirai sun taso su suna gab da su yi nasara a kansu sai nake cewa su yi wajen dutse su yi wajen dutse sai don su jingina da dutsen jingina su da dutse zai ba su damar samun nasara akan kafira ah haka ko aka yi bayan kwanaki sai ga sari ya dawo yana zuwa sai yake gaya ma ainihin amirul muminin umar bin al-khattab cewa ai ranar wata juma'a gab yaki ya karye mana kawai sai muka jiyo muryar halifa yana ce mana ni wajen dutse ni wajen dutse kun san tafiyar tsakanin tafiyar zai kai kamar daga nan zuwa maiduguri tsakanin inda muryar umarun ta kai shi kuma tsaki daga nan ku- daga tsakanin daga nan kuma idan shi ya hango su kuma sannan muryar shi ta kai wajen sannan kuma abin ban sha'awa shi ma tsari ya dunya shi bai sa gyaruwar zuciyar Umaru ya sa gabobin shi suke tafarruki a fadar Allah Allah ya gyara mana zuciyar mu am to shine wa min hama to shine wa huwa maqamu awamul muslim wa huwa maqamu awamil muslimina to wannan shine matsayin ga magarin musulmi waɗanda ba su goge zuciyarsu ba sun yadda akwai sirrori a fadar Allah sun yadda akwai karamomi sun yadda akwai musulmoji na annabawa amma ba su samu ba me yasa saboda zukatansu ba su gogu sun mai da su zuwa ga Allah ba subhanahu wa ta'ala malam yace wa hum mutafawituna fil qurbi wal bu- fil qurbi wal bu'di to su dai wasu sun ji wasu wajen kusanci da nisa wa quwwati dalili wa da'fi da karfin hujja da kuma raunin hujja din kullun kullun a kadru yaqinihi wa qillat ta'alluqatihi ad-dunyawiyya kowanne gwargwadon sakankancewa su da sirrin da ke fadar Allah da kuma karancin rataye rataye shi na tarkatan duniya a shi ne kun ga Allah kulli halin abin da ke gaya mana shirman duniya sai hana zuciya ta tsaya ta bi Allah har ta samu matsayi a wajen Allah Na'am, wa awatiq wa awaiqihi ash-shahawaniya da kuma abubuwan da ke hajje bawa na sha'awar sha'awar duniya wa kayalati alwahmiya da zakazace da zakazace wadanda suke kawai na tunani ne ba tabbata a cikin su qala maulana qala maulana wa imamuna jagoran mu shugaban mu yake halil rayati tarbiyati shi wanda ya dauki tutar tarbiya a fadar Allah wa tarqiyati da hauhawar da muridai zuwa ga fadar Allah sheikh mashayikhil islami sheikh shekunan musulunci nuru zamani hasken zamani wa sa'adatul anani arzikin halitta ashaf ibrahim yas shi ne sheikh ibrahim yas fi tafsirihi a cikin littafin tafsirin shi al-musamma fi al-musamma bi fi riyadut tafsir a cikin littafin tafsirin shi wanda ake ce mai firiya da tafsir mujalladi shida ne tafsirin ga abin da ke yake cewa anin nafsi da yazo yana magana akan zuciya fi surati yusufa a cikin surati yusufa inda qaulihi ta'ala inda Allah ke cewa wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim to shau yazo yana fassara wannan ayan qala sai ce radiyallahu anhu Allah ya daddace Allah ya kare ya dare yace idza ja'atu rahmatu min al-hadratil ilahiyyati kyauce idan haske ya kwararo, idan haske an bulo daga halarar Allah, yace idan haske na rahama Allah ya kwararo daga fadar Allah, wa fabat alan nafsi ya kwararo a zuciyar bawa, to tanta ilimin nafsin ammarati bisu'i ila nafsin lawama. Allah rama ku rika bina, wato sunan zuciya Allah ya kawo shi da daban-daban a cikin Alkur'ani. To kowace zuciya a matsayin da take a nan ake kiranta da wannan sunan. Wato farko zuciya ana ce mata a annabsul ammara nafsin da kullum kokarinta ta umarce ka da sabo ita ce nafsul ammara kullum ta umarce ka da sabo to matakin farko kenan to idan haske ya fararo daga fadar Allah haske ya fararo daga fadar Allah zuciyar ta samu wannan hasken da wannan rahman to shine daga nan a ambisuri ila ila nafsin lawama to sai ta tashi daga nafsul ammara sai ta koma kuma nafsul lawama ma'anar nan nafsul lawama mai yawan zargi zuciyar da take da yawan zargi ma'ana mai ita din bai samu tsayawa kyam a hanyar Allah ba amma ya kama hanya duk lokacin da ya dan samu fadawa kan zunubi sai kuma yana ta zargin kanshi to an nafsul lawama kenan to mataki na biyu kenan so yake an nafsul lawama hiya allati talumu sahibaha inda inda ma yasru min husu'un nafsul lawama ita ce nafsul zuciyar da idan bawa ya aikata zunubi sai ta ta zargin shi ta damuwa ya ta damuwa duk bawan da idan ya aikata zunubi zai ta zargin kansa ya ta damuwa wannan bawan akwai alama alkhairi a tare da shi wata rana zai bai wata rana su dena ana fahimta to mataki na farko na na na na, na farko kenan ko na biyu kenan daga nafsul nafsul ammara sai nafsul mene lawama to bayan nan sai sauke to fa idza fatat alaiha faidatun ukra to idan me me wannan zuciyar yana ta kokarin bin Allah kuma yana ta ibada to idan wani hasken na rahama Allah ya sake kwararowa a zuciyar shi bi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala takunu mulhamatan sai nafsu ya ta koma nafsu mulhama nafsu da ka tusa mata alkhairi nafsin da ka tusa mata alkhairi fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya tusa mata alkhairi amma har ila yau har yau dai bata gama tsayawa kyan a hanyar Allah ba takunu nafsan mulhamatan za ta zama to nafsin da aka tusa ma alkhairi la ta'tani illa bil khairi ba za ta rika damuwa ba sai dai ta aikata alkhairi walakinnaha gairu mutamakkinatin jiddan sai dai bata tabbata tabbata sosai akan alkhairin ba nafsul mulhama bata gama tabbata akan alkhairi ba tukuna lalana biyan da tafiyar nafsu take tafiya to daga nan idza samarrat alaiha siyudatir rahmati to idan hasken rahma ya ci gaba da kwararowa a zuciya ya ci gaba da kwararowa a zuciya tasiru mutma'innatan ya ci gaba to nafsu al mutma'inna zuciya na tsatsiya zuciya na tsatsiya da me za ta nutsu sai ce bi hadratullahi tabaraka wa ta'ala za ta nutsu da halarar Allah da fadar Allah la taltafitu ila ghairi ba za ka ga wannan zuciya tana waiwayawa zuwa ga wannan Allah ba wala ila ghairiyatin ko abin da ya kusa da wannan Allah ba wata kai waiwaya zuwa gare shi ba to wannan a lokacin da nafsu ta zama to mutuma inna to a lokacin kuma sai a kwala mata kira a fadar Allah me za a ce mata gashi nan fasahaqatin nidaa min al-hadrati a lokacin sai ta cancanci to yanzu fa za a kira ta a fadar Allah me za a ce mata ga abin da alqur'ani ya ce a wannan lokacin sai a ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya ya ke wannan nafsu wani kika zama to da gaskiyar nafsu to koma zuwa fadar Allah don ki sake samun wasu makahama sun kuma idan nafsu ta koma zuwa fadar Allah to anan kuma idza raja'at ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala in ta koma zuwa fadar Allah to tasiru radiyatan bi jami'i madari ahkamihi in nafsu ta koma fadar Allah to duk abinda Allah ya gudanar a kanta a wannan halin ne za ka ga wani yana cikin bala'i da musifa da tashin hankali amma shi fara'a yake yi don me ya yi da duk abin da Allah ya yi da shi don shi bawan Allah eh to wannan maqamun nafsu arradiya kenan duk abin da Allah ya yi da shi kawai duk daidai ne da Allah ya mai ni'ima da Allah ya sako mai jalala da bala'i duk ɗaya ne shi a wajen don ya yarda da duk abin da Allah ya yi cewa yana cewa idza kanat al-aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yasurru wa ma yubki in dai kaddara daga wajen Allah take da abin da zai sani kuka da wanda zai sani dariya duk da suke ni a waje na to nafsu raziya kenan to idan bawa ya zama haka duk bala'o'in da Allah yake saukan mai da su ya yadda mai zai samu to daga nan sai kuma nafsu ya ta kai matakin ta na karshe sai ta zama to maradiyatan yardajiya a fadar Allah ta yarda da Allah to shi ma yanzu kuma an yarda da ita a fadar Allah babu fushi a gare ta bayan wannan yardar duk abin da ta nemi Allah ya yi Allah zai yi don ta zama a fadar Allah dindindin wannan shine matsayi da nafsu take hawa zan sake bayyana wannan bayani a cikin bayanin Sheikh Ibrahim Falaki ma ya ƙara haske akan wannan magana am to shine fa iza kanat radiyatan to idan ta zama ta da duk abin da Allah ya hukunta tasiru maradiyatan inda Allah tabaraka wa ta'ala to sai ta zama to yardajiya a wajen Allah kana shakkar Ibrahim Salih shakkar Ibrahim Salih faɗa a wannan hakim yake cewa wa'alam ka ji ka sani anna kaseeran minan nas mafi yawa daga cikin mutane yasma'una lafzan nafsi in suka da an ce nafsi wal qalbi wal aqli wal ruhi wal sirri wal khafi wal akhfa in suka da wadannan sunayen guda nawa ne guda bakwai ne ko nafsu qalbu aqlu ruhu sirru khafi akhfa to idan suka da wannan sunayen yazunnunaha asma'an li ashiya'a mukhtalifatin suna zaton wai sunayen wasu abubuwa ne mabambanta waɗannan abubuwan da ya lissafa ya ce ba haka abin yake ba kawai fi asliha fi asliha wa mahiyatiha yace suna da san in aka aka ce nafsu aka ce aqalu aka ce ruhu aka ce sirru aka ce kasiyu aka ce akfa suna san wasu abubuwa ne mabambanta wajen asalinsu da kuma hakikaninsu yace wa haka za fahimuhum lin nafsi haka nan idan fahimtar su yake in aka ce nafsu min ammaratin bisu'i wa lawamati wa mulhama wa mulhama wa mudma'ina wa radiyatin wa maradiya haka suke fahimta wai suna dauka wai daban-daban daban ne sai ya ce a wal haqiqatu annal kulla asma'un waɗannan kawai sunaye ne tudlaqu ala ruhi ake saki akan ruhin da ke cikin dan adam خلال تنلق خلال تنقلاتها من مقام الى مقام wato gwargwadon da ciyar da ruhi yake yi daga wannan matsayin zuwa wannan matsayin daga wannan matsayin zuwa wannan matsayin anan matsayin ta ce sunan shi kaza anan sunan shi kaza anan sunan shi kaza sai da ce wa min hadratin ila ukra daga wata halara zuwa wata hatta tasila ila Allah har dai ta sani zuwa ga Allah bitabawu'iha da zaman ta na dindindin fi maqamatil yaqini a maqamomi na sakankancewa a fadar Allah sarbi yace faruhu kaga rai to ga matakan da suke kai ma damat multalaqa multaqa multalaqa am multaqata ma matakar ta zama to an tudanya ta ilma asi da sabo muslimatan mai zunubi mai duhu duk zunubi da zunubai والعيوب ده ايبوبي وشهوات ده شهوي متخذة هواها إلها كرة ده تبقى تسان زوجية تشيني عبين بوتتا إلها لها تسان زوجية تكو تكي بوتا معها كما قال الله تعالى كما قال الله يجي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عن علم وختم على صدره وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يجي كيف يجي سوي نونا مكا ga inda Allah yake gama akwai bayin da kawai sarra su suke bauta mawa afara ita mani ta kaza ilahu hawahu shin ba ni labari game da wanda ya riki san zuciyar shi shine abin bautan shi wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya batar da shi bisa ilmi wa katama ala sar'i Allah ya yimke kunnan shi duk mutumin da ya dauki san zuciyar shi abin bautan shi to kunnan shi baya jin gaskiya ballan tana iya karba Allah kuka ji karatu na fita baya jin gaskiya in ka faɗi gaskiya a to gaskiyar magana kai ne abokin faɗan shi dan me Allah ya yanke zuciya dan me abin bautar shi fan zuciyar shi ne ana fahimta wa wa qalbi sannan Allah ya yanke zuciyar shi waja ala ala basarihi bishawata idan shi idan ka ɗauko mai alqur'ani daga bakara hannun ka karanta mai idan shi baya gari da Allah ya sa rufi a cikin idan yasa ya lulluba zuciyar babu alkhairi a cikin ta lalla ana fahimta kitabu da faman ya hadihi min ba'dillah to wannan wa zai shirye da shi in bayan Allah afala tazakkaru ba ku iya tunani ne to sai shi da fa ma damat ar-ruhu tatamar tatarannahu tatarannahu ai in dai zuciya ta zamanto tana karkata fi awhala hadhihi al-qazurati cikin halayen wannan wannan kazanta kazantan yuhakimu hal hawa wanda son zuciya kawai shine abin da yake mata hukunci to sunniyat nafsa to a wannan matakin ne ake ce ma zuciyar mai irin wani mutum ta ce yana fama da nafsi nafsi komai kawai shi abin da yake so shine daidai kawai duk abin da ka faɗa kowaye ya faɗa ba daidai bane ko alqur'ani ne ya faɗa ba daidai bane ko hadisi ne ya faɗa ba daidai bane san zuciyar shi shine daidai to zuciyar shi nafsu ce bayan da ka iya da shi kuma in ka ji wani abu na mara daɗi daga bakin shi kai hakuri sakon da ke zuciya yake fitarwa Allah ya tsare mu ثم يبدأ سيرها sannan sai ta fara tafiya zahiran wa baɗin tarbiyya ce ta fara tafiya a zahiri na baɗini amma in ta bi hanyar fa fi maqamatil yaqini a cikin maqamomi na sakankancewa a fadar Allah fa idza staiqazat idan zuciya ta farka min naumi gaflatiha daga barcin ta na rafkana wa ahyaha Allahu bima'il huda Allah ya raya ta da ruwa na shari'a wanzadara wanzadara zuciya ya zamanto ta samu tsautuwa wan aqalat wan aqalat in iqalal ba'iri aw dabbati am mutaba'ati hawaha ya zama to kuma ta kubuta ta kauce ta tsinke daga bin soye soyenta kamar yadda raƙumi ke kwancewa daga akala ko dabba ke kwanciya daga igiyarta to daga wannan summiyar akala to idan zuciya ta kai wannan matakin to a wannan lokacin ne ta ake kiranta da akalu hankali daga nan su sai a kira ta ne ne akalu shari'a ce wa min huna تبدأ في النظر في الأمور والاختيار والطير إلى حضرة الكمال to daga zuciya ta zama akalu to sai ta fara tunanin wai ina ne bayan Allah suke jiyan hada da hada kai da su ina ne inda kullum ambatan Allah ake yi ina ne kullum ambatan manzon Allah ake yi sai ta fara tigiyan wannan wajen to ita fara tigiya to sai ta tafi walan ya ba abin da zai dame ta face ta ganta a inda ake yin ayyuka na alkhairi to shine to sai dai walakin ya atariha min waqatin li akhar umurun ba'daha mahmudun ka huduriya ma Allah wa ba'daha mazmumun ka gaflata Allah to sai dai a lokacin da zuciya ta zama akalu har ila yau abubuwa za su riga dan bujuro mata wani lokaci bayan lokaci wani lokaci abubuwa masu kyau wani lokaci abubuwa marasa kyau kamar dai cikin bayanin can da Shoaib Ibrahim yayi haka ya dauka yake ƙara haske akan magana idan zuciya ta tashi daga nafsu ta zama akalu to za ka dan rinka halartar wajajen alkhairi amma alkhairi bai gama tabbata a zuciyar ba an fahimta wani lokaci alkhairi zai zo mata ka ji tana ta dan alkhairi tana wani lokaci kuma sai sharri ya dan bujuro wanda ya kaza ana dan taba shi to ana nan ana nan idan ta ci gaba da tafiya to fatu samma kalban litaqallibu litaqallubiha baina hadhihi al-awali to a wannan lokacin da sai a ce mata kalbu idan ya wuce daga afwan وقت محمود ka hudur ma ma Allah mazmun kaga flati an Allah aw am fatu samma kalba to daga nan kuma idan ta tashi daga kasancewar ta nafsu afwan na dan dauke gari ne ai mu afwan na daga ita ta da kasancewanka akal kuma to sai ta zamanto ka koma matsayin da za a kira ta kalbu dan ne wani lokaci ta dan karka ma'anar kalbu abin da yake saurin juyawa daga nan ta dan juya wajen alkhairi ta dan juya wajen khairi fa idza galaba alaiha sultan sultan zikiri idan sarki na zikiri kun da ya sake dawowa wajen idan jagoran na zikiri ya rinjaye ta wa ahata biha nurul huduri idan hasken halartuwa a fadan Allah ya kewaye da ita ma'anat ma'anat ta samu natsuwa wata kana ta natsu wa araha Allah Allah ya hutar da ita min aljari wa ra'a ru'unatil bashariyati ta daina tafiya a bayan mutuntaka wa bada'at taghibu fi alamil ma'ana zuciya ta fara fakuwa a alam na halarar Allah to daga nan sunniyat ruhan sai a ce mata ruhu nafsu aqalu qalbu sai mene sarbi yace fa iza sadaqat fi hadha al idan ta ta tabbata a wannan matsayi wa tadahharat min ghabati awsat al-bashariyati ta kuma tsarkaka daga duhun sifofi na mutuntaka wa galabat wa galabatiha alaiha tarjayi sifar mutuntaka sunniyat sirran daga wannan lokaci ta fara kiranta sirri sirri ta tashi daga nafsu ta zo akalu ta koma kalbu ta dawo mene daga kalbu ta koma ruhan daga nan ta tashi daga ruhu ta koma sirru ta koma daga nan sai a riga kiranta sirru likauniha tarat sirran min asrarillahi dalili a lokacin zuciya ta zama sirri daga sirrukan Allah wa gaiban min buyubihi a lokacin zuciya ta zama gaibu ne daga gaibobin Allah a wannan lokacin fa iza bada tajibu anil maqamati to idan zuciya kuma makamai ta fara mantawa ma da samun makamai a wajen Allah ta fara mantawa da makamai ya zama to makamai ta fara manta da su kawai Allah take nema ba makami ba kari yace to idan ta fara mantawa da makamai wal ahwali ta fara mantawa da halaye billahi saboda shagal ko ta cikin Allah sunniyat khafiyan sai a ce mata khafiyu ana fahimta ba iya nan take tsayawa ba sharif yace wa iza faniyat idan zuciya ta yi fana'i ta kare an kulli shay'in ya zama to ba ta ganin komai wannan karatun shi ko nake karanta muku ba ta ganin komai ba ta jin motsin komai sai yace hatta annan fiha kai har ita kanta ta manta da kanta wato wata rana na na ita ta shiga wajen ma'aiki yana cikin irin wannan halin da ta shiga bai gane sauki santa ba yana tana shiga sai sai magana ya ce wace ce ta ce Aisha ce ce wata ce Aisha ta ce Aisha matarka ‘yar abubakar ce waye abubakar Aisha fa matarka kai ta ce sai ce wata wane ne ni din sallallahu alaihi wa sallam wane mutane to idan ta kare har akan kanta ma sun ya tsakfa to a wannan lokacin sai a kira ta da akfa wai sirri mafi kuya shadida ce wa haza mujarrad listilahin wannan istilahi ne na sufa idan suka fito maka da karatun yadda za ka gane yace li taqridi hadhihi al-atwar ar-ruhaniyya ila al-azhani dan a kusanto maka da waɗannan sirkan na ruhi zuwa ga tunaninka yadda zaka dan fahimci wani abu wal qalbu can sai sake dawo yace kaga zuciya naka ce qalbu to huwa al-haqiqatu aw al-quwwatu al-qabilatu lil ulumi wal mafahimi wal mudrika wal mudrikati fil insani idan mutum yana matsayin qalbu to wannan qalbu shi take fuskar ilmomi fahimce fahimce da ci na irin abin da zaka iya ji to zuciya ita take fuskar wannan a makamin kalbu kenan yace wa sirru in ba ka kai makamin sirru huwa alhaqiqatu ita ne hakikan nan da alqabilatu litadalliyati litadalliyati wa anwariha in ka ji sirru to a wannan lokacin ba maganar cin wasu abubuwa na kaunu ake ba ka manta da kaunu ka lamushe su tajalli daga fadar Allah za ka rika samu in aka kai makamin sirru kala ana fahimta wa sirru a dakku sharar yake sirru shine mafi sirfi wa araku shine mafi sirantaka bal wa akfa min al ya hubu ya daga kalbu kuma wal khafiyu wal akhfa fauka zalika to idan ka zo makamin khafiyu da ya kawo da makamin akhfa shi kuma ya fi wancan din dan wa kuna da yadda karatu suka take ta tafiya am sai shari'a to wa kullu ismin lirruhi wa kullun ismun liruhi kama a sama dukkanin wannan sunan zuciya ne kamar yadda muka yi maka nuni zuwa baya eh a baya to anan ina kallon zamu samu waje mu tsaya saboda ga larura na lokaci in Allah subhanahu wataala ya kai mu sati na gaba na ɗauka karatun zai gama a yau akan maganar zuciya to gashi bai gamu ba dalili za mu dawo kuma mu yi maganar in zuciya ta lalace kuma ta rika gasa ta rika gasa ta rika gasa duk halin kowace irin dabba ya ta ɗabbaga wa kanta kowace irin dabba ya ta ɗabbaga wa kanta a sati na gaba ne mu dora a nan إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته